وعيون آكبين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين الله أكبر وفي أنفسكم أفلا تبصرون الله أكبر وفي السماء رزقكم وما توعدون Mm. Na'am, Allah mai girma da ɗaukaka ya siffanto mana siffa na mutanen kirki, ya ku ’yan uwana da kuke halarci a wannan wuri, da waɗanda duka sauti yake kai musu, to su yi ƙoƙari su karɓi wannan siffa ɗin. Ƙunga, Allah ta baraka wata'ala ya ba mu siffar ‘yan wuta’. kuma bayan sun shiga wuta ɗin Allah tabaraka wata'ala zai sa a gaya musu ta harshen mala'iku zoƙo fitinatakum hazal ladhi kuntum bihi tasta'jiluna to wayannan kuma bangaren masu imani ne Allah ya ce inna lil muttaqina lallai masu tsoron Allah wanda suka kiyaye dokokin Allah ba sa yin abu sai abin da Allah ya ce su yi kuma in suka bar abu to Allah ne ya ce a bar shi saboda haka duk wahala in Allah ya ce su yi za su yi su ba sa ganin wahala saboda Allah ya cire musu wahalar a cikin zuciya illa a zahiri ne ake kallon wahala ɗin Allah ya ce to suna cikin aljannatayya ma'ana suna cikin wasu gonakai wa uyunin da idanunan ruwa da suke gudana sannan Allah ya ce akhidina ma atahum rabbuhum suna karɓar dukkan abin da Allah ya zo musu da shi aka ba su minas sawabi na lada innahum daman su a wannan lokaci ko kanu sun kasance qabla zalika kafin shigar su aljanna to muhsinuna daman su masu kyautatawa ne malan cikin fahimta ya kawo yace lallai wanda ya kiyaye salloli guda biyar yake yin su a cikin jam'i tare da liman wato akan lokaci tare da ilimin sallah ɗin to wannan ana kiransa muhusini ma'ana duk mutumin da zai kiyaye sallar jam'i a cikin abinan sallar farilla a cikin jam'i to wannan ana kiransa muhusinin kamar in ba mu manta ba akan albaqiyatu salihatu malam yace kiyaye salloli na farilla da kyautata su irin yadda Allah ya ce a yi, to su ake kira baƙiya to salihatu, ya ce dalili ko idan misali a ce, sallar ka ta farilla ba ta yi kyau ba na fila ka ko ta kai fanto kare sama Allah baya bukata. Domin da farilla ne ake karɓan ayyuka waɗanda suke na ainihin mai na sunna abinan na nafila ko a ce sunna. To shi ne anan malam ya ce, duk mutumin da ya kiyaye salloli guda biyar a cikin jami'i to yana daga cikin almuhsinuna wato da Allah ya bada labarin su ana yace afizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinina Allah yace wayannan bayin Allah masu kyautata ayyukan su nan duniya daman yana daga cikin ayyukan su kanu qalilan min al-layli ma yahjabuna kadan ne wallahi daga cikin dare ba sa hirantar sa wasu sukan kasa daransu kashi uku kashi biyu na Allah ne wani yakan kasa daransa kashi hudu kashi uku na Allah ne sauran kuma sai ya bai iyalansa haƙƙi ko ya bai idansa haƙƙi to amma mu yanzu ya rayuwar mu take kawai sai dai mu kwanta mai bacci kuma mu tashi mu zo a sallar farilla ba salati ba ayatul kursi ba istighfari rabbana atina kaza kaza kawai shikenan addu'ar ma babu ladabi ita kuma addu'a in babu ladabi wallahi Allah baya karbanta dole sai ya zama kasan menene ladabi na addu'a idan kasan menene ladabi na addu'a to kasan ya za ka yi kira kun ga ladabi na addu'a na faɗa mana bawan da ya samu kansa ga wani ɗan fashi a cikin ƙungurmin daji kun ga sai ya ce ba shi dama ya na fila raka abi don ya gana da Allah tukuna yanzu ga wata musiba ta zo masa rana a tsaka a wannan lokaci wannan dan fashi ya ce masa in ma ɗari ne ka je ka idan ka gama kashe ka zan yi don Allah in kai ne ma sallar za ka iya yi mu a yanzu yadda imaninmu ya karanci wallahi a yanzu haka ce mutum kashe shi, sallar ma ba zai iya ba wallahi saboda me yasa su wayancan sun riki me sun riki dokokin Allah a matsayin ita ce doka ta gaske duk abin da ba dokar Allah bane ƙarya ce sannan sun yadda ubangijinsu duk abin da ya faɗa musu haka ne amma abin da rayuwa ta tsara musu ƙarya ce lokacin da ya idadda ko yana cikin sujjadarsa ta ƙarshe ya kira Allah da sunaye ya ce ya wadudu ya wadudu sai da ya kira Allah da wannan suna sau uku sannan sai kuma me sai ya girmama ya kambama ubangijinsa ya ce ya fa'alun lima yuridu ya fa'alun lima yuri sai da ya faɗa sau uku sannan sai ya ce ya zal'arshil majid kun ga wannan duka girmama Allah yake yanzu yana cikin wata bukata Allah ya sani amma jira yake ji daga bakinsa ya ce ya zal'arshil majid sai ce asa'aluka bi izzikan lazi la yura wa mulkikan lazi la yuda wa nuri wajahikan lazi mala'a arkana arshin sai ya ce rabbi najjini min abin nan min hazal mujrim wallahi dagowarsa a sujjada kafin ya gama tafiya har an gama aiki daga dagowarsa a sujjada ai tafiya zai sallame to kafin ya sallamar ya hangi mutum yana tahowa cikin kawalwainiya kafin ya tafiya ya sallame sai ihu ya ji a gefensa an faɗi yif bayan ya sallama ya ga mujrimi a kwance a cikin jini sai ce alhamdulillah don Allah kai ni ku yanzu da ƙarancin imani ya mana ƙaranci ya kai matuƙa wajen ƙarancin za mu iya wannan annabin rahama kafin ya dawo wannan ɗan kasuwar kafin ya dawo annabin rahama yake cewa yau an jarrabu ɗan uwan kowa ne da kaza amma ga irin abin da ya kuma Allah ya tsiratar da shi to wallahi mu koma zuwa ga Allah idan muka koma zuwa ga Allah wallahi babu wani mujirimi da ainihin zai ci nasara a kanmu in kaga ya ci nasara wa'adinka ne yayi wallahi amma in wa'adinka bai yi ba wallahi ƙarya yake Allah ya ce innahum kanu qabla zalika muhsinina kanu qalilan min al-layli ma yahjabu wallahi kadan ne daga cikin dare ba sa hiranta sallah suke yi malam yace duk wanda ya tsaida salloli na farilla a cikin jam'i yace to fa huwa muhsinun wannan shi ake kira muhsini kun ga Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul dukan yake cewa innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyunin yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilina Allah tabaaraka wa ta'ala ya dada fito mana da siffa na mutanen kirki su wane ne almuttaqina su ne waɗanda suka kiyaye dokokin Allah duk abin da za su yi wallahi ba sa yi sai sun ji Allah ya ce a yi ta harshen manzo sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana yace wa bil ashari bayan sun kare dare sun kare dare suna sallah lokacin sahur kuma sai su zauna sai istighfari sai hailala sai tasbihi ba su da aiki sai wannan sai istighfari sai hailala sai tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar allahumma ghfir lana allahumma kaza la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wallahi ba su da aiki sai wannan har zuwa lokacin da alfijir zai fito sai su tahi su raka'atul fajr kai ni ko yanzu raka'atul fajr mutum bi tsabar bai tashi a gidan ma yayi shi tabaddi ya kare daren sa a bacci ya zo masallaci kuma liman ya zo an shiga sallah ana idar da sallah fa babu sai ya tashi kuma kullun ɗabi'arsa kenan idan da a ce daga lokaci sai lokaci ne ma ko kun ga za a ce wannan larura ne amma kusan majority ɗabi'ar mu kenan mutum ya shafe daransa yana bacci su kuma wayancan Allah ya ce qalilan ma yahjaquna to amma abin mamaki kai ne ko sai mu zama kullun sai bayan liman ya tahiya ya sallame sai kuma mutum ya tashi wai zai kawo raka'atul fajr ai an halatta kaza kaza eh an halatta a masu uzuri wanda ya saba yana tashi yana yin nafilfili ya yi sallar raka'atul fajarin sa a gida sannan ya tashi ya tafo masallaci ya zo ya zauna ya jira liman kafin liman in liman bai zo ba yana zuwa zai tahiyatul masjidi to amma mu haka muke duk tsawon daren nan tun daga karfe tara kai lissafi awa nawa ce ai haƙarƙarinka ma zai gaji da bacci wallahi haƙarƙarin mutum zai gaji da bacci komin lafin shimfiɗar wallahi sai kaji baccin ya ike ka sai dai ka ki tashi da ganga ko shedan ya ta gyara maka kwanciya gunda zaka lotsa ya ce wa sai dan daidaita maka shi matsiyaci ne wallahi duk yadda zaka ji ba daɗi wallahi shedan sai ya daidaita maka shi duk lokacin ibada sai ka ji daɗin abin shikenan sai ka ci gaba da baccin ka Allah ya ce to wannan lokaci kum yastaghfiruna yaquluna allahumma ghfir lana wa fi amwalihim cikin dukiyoyinsu kuma haqqul lisa'il wal mahrum wallahi suna da haƙoƙi wato abin nan lisa'il wanda yake da tambaya shi ba shi da haƙuri sai ya tambaya ba rashin imani bane babu ce ta sa ya tambaya wal mahrum akwai kuma wanda yake ba shi da shi amma ba zai iya tambaya ba wallahi ba zai iya tambaya ba sai dai ya zauna yunwa ta ta masa illa sai dai in kai mutumin kirki ka gane ka taimake shi sai ran da Allah ya bashi ya samu sannan tukun ya kawar da damuwarsa to suna da haƙƙi su wa'annan suna da haƙƙi a cikin irin wa'ancan dukiya da bayan Allah suka mallaka shi yasa Allah ce wa fi amwalihim to yanzu don Allah in tambaye mu mutum nawa ne suke da dukiya da suke taimakon talakawa wallahi zakka ne ɗan kaɗan ne wallahi da suke taimakon marasa shi wani makwabcinsa ma wallahi ya san talaka ne amma baya taimakonsa kuma yana da hali kuma yana da awashi musulmi ne da awa yake shi musulmi ne yana jin kuma shi mutumin kirki ne bayan annabin rahama ya ce laisal mu'minu laisal mu'minu wallahi sahabbai da suka tsorata suka ce kada kaba wa kasira man huwa ya rasulullah sai ce wanda ya kwana cikinsa yana cike makwabcinsa kuma yana jin yunwa don Allah ya wai haka ne wa mutum ya ce kuma yana da imani wani kuma buri yake in yana da hali ka daga gidan naka maka matsuka sai daman ka dame shi sai ya saye gida sai ya faɗaɗa gidansa bayan fa anan zai tafiya bashi ko dirhami ba za a raka shi da shi ba dirhamin da zai masa aiki kadai in an yi dace shine na likafani a ɗan sai wannan likafanin ɗan farin marar daraja a je a ɗan rataya masa a kai shi ba shimfiɗa bari fulu amma nan duniya ya zama marowaci ba ya son taimakon addinin Allah kuma in an ce Allah ya ba mu aljanna ce amin wani ai rashin kunya ce wallahi kai wa Allah rowa kai wa Allah rowa kuma sannan Allah an ce a ba Allah ya ba mu aljanna kuma ka ce amin wato ka sare kai hadda kai ba don rahamaniya ta Allah ruwan ma a duniya za ka ɗanɗana shi ne? Duk abin da ka ji annabi ya furta magana ya sake furtawa ya sake furta akwai hatsari a ciki wallahi. Wallahi akwai hatsari a ciki. To wafi amwalihim haƙƙun lissa'ili wal maharu. Wanda bai tambaya ba ko kuma da wanda ya tambaya da wanda bai tambaya ba wallahi duk suna bayarwa. In kaga ba su bayar ba ba su da shi. Allah kai mana muwafaka. Amin. Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan ainihin ayoyi malam ya kawo hadisi da manzon rahama yake cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hina ya baka sulusul lailil akhir lokacin da ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe ya saura kaga akalla kamar a ce daga ƙarfe uku da rabi Allah zai sauko daga saman sama yadda ta cancanta da shi ya zo ya tsaya a sama'ud duniya yadda ta cancanta da shi abin da yake faɗi kowanne dare yanzu wayewar garin yau da ya wuce muke cikin wannan yinin Allah ya sauko sai dai kai kana bacci ka manta kuma wallahi gobe ma zai zai sauko shi baya gajiya kullu yawmin huwa fi sha'ani saboda haka yana cewa man yad'uni fa astajibu lahu wa yake kira na in amsa masa man yas'aluni fa u'diyahu wa yake roko na kuma in bashi wa yake roko in bashi man yastaghfiru ma'ana man yastaghfiru ni wa yake neman gafara ta fa aghfiru la in gafarta masa in ji Allah manzon rahama akan wannan hadisi da yazo da shi maluma suka ce ba wata irin bukata ta dan adam da wallahi a irin wancan lokacin da Allah ya sauko sama'ud duniya yake ainihin me ganawa da bayinsa wa'anda suke qalilan minal layli ma yahjauna dinnan wallahi ba abin da za su roka ba su samu ba in kana cikin damuwa wallahi tashi ka gani Allah sai ya ce wa fil ardi har yanzu sai ya ce ayatul lil muqinina ya ce a cikin ƙasa da kuke kallanta a cikin ita ƙasa wallahi ya ce akwai ayoyi amma falil mukini na ga wayanda suke da tabbaci dubi yadda yanayin duwatsu suke dubi yadda yanayin yadda koguna suke dubi yanayin yadda bishiyoyi suke dubi irin yadda ake ɗaukaka gine-gine amma da Allah ka taɓa ji ga wani gini ya rumta a ƙasan nan tamu dai a ce gashi kayi gini ya rumta an zo rami ake gani da Allah akwai wanda ya taɓa gani sai dai a wajen foundation kai ha'inci da yake shi dan Najeriya musamman dan arewa shi ya saba da ha'incin gini wataƙila wani zai ce kamar yaya buhun siminti ɗaya buhun siminti ɗaya wai sai a fitar da bulo 90 wanda a ka'ida a ka fitar da bulo da yawa a ka'idar wannan buhun simintin ana son bulo 25 ne wallahi abin nan bulo 25 ake bukata to ina laifi kai talaka ne ka ce a fitar maka da guda 60 kawai wai mutum ya fitar da bulo 90 ko kuma gidansa ya rushe ka je ka ne masa jaje wallahi in na sani ba zan masa jaje ba ai san zuciya ya bi wanda ya bi san zuciya ina ruwanka da shi wa fi anfusikum haka Allah ya ce haka nan a karan kayuwanku Allah ya ce akwai ayoyi banda wa'ancan koguna banda wa'ancan duwatsu ga bishiyoyi ga 'ya'yan itace daban-daban ka ci kowanne ka ji ɗanɗanansa daban kuma ƙasa ɗaya ce ta tsirar da su sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to wafi anfusikum a cikin karan kanku wallahi Allah ya ce akwai ayoyi min mubada'i khalqikum daga yadda Allah ya fari halittar ku ila muntahahu zuwa ainihin me zuwa karewar halitta din wa ma fi tartibi khalqikum da idda halittarku ta hauhayi juna da juna kowanne mutum ya tashi tsakanin uwa da uba ku duba can yadda Allah ya ce allazi khalaqaka fa sawwa abin allazi khalaqaka fa sawwa ka fa addala ina jin haka ne ayatin Allah tabaaraka wa ta'ala ya halicci bawa ya daidaita halittarsa yadda Allah ya yi ka wallahi babu wani da zai kawo tsari sama da wannan dauki misali da Allah idan ka cire hannu daga nan a ina za ka ajiye shi ya kyau ka cire hannu daga kafaɗarka da Allah ina za ka ajiye shi ya kyau ko kuma ka cire hanci a ina za ka kai shi ya kyau don Allah mu duba mu gani kuma a banza Allah ya maka gaɓoɓi 360 yanzu nan kowa da irin zamansa kuma in ya gaji sai ya juya irin yadda yake so kuma gaɓoɓin ko ƙararsu ba za ka ji ba saboda adalik ɗin da Allah ya sa musu adalik ɗin da baya bushewa kai naka da zaka sa a motarka a kekenka a babur ɗinsa sati ɗaya bi kenan ya ƙare sai ka sake samun kaki kuma kai ta tafiya kana damun mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya maka irin wannan hikima idan bacci kai wa fi anfusikum fa nake fito mana da ita idan bacci kai da safa in ka tashi inda zaka yi meka ko kana kwance sai ka je gabobinka suna ƙara wallahi an yi maka sabis ne kana bacci kai baka sani ba mala'ika zai zo ya ware gaɓoɓin kai shashafa maka mayi mayin da baya bushewa ayatu min al'aja'ibi na ban mamaki wajen allamsu fil yadi wajen shafa da zaka yi da hannu kana shafa kana shafa sako zai kai wa kwakwalwa hatta ji zuciya ta harba ana shafarka jiki zai ainihin me zai karba ya harba wa kwakwalwa ta bai zuciya duka wallahi lokaci guda wa fi anfusikum Allah ya ce wallahi a karan kayuwan ku akwai aya yace wal basar sannan ga ido Allah ya ajiye mana sannan wadda aka sa hawaye kuma a cikin sa da Allah ruwan da yake cikin ido in ba wani abu ne ya bugi idan ya soke shi ya fashe ba da Allah ka taba gani ruwan ya zubo sai dai in hatsari ya faru kwayar idan ta fashe sai kuma in wani dalili na na ya faru kana kuka wani ruwa ya fito daga idanka wannan kuma an san dalilin fitowarsa kana yin shiru ya tsaya shi ma yace wan nafsi haka nan shekar numfashi kana bacci ma shekarsa kake kana cikin bacci kan shekar numfashi kake da Allah wannan Allah bai isa ya zamo Allah ba akan irin wannan ka zauna tun safa kana cin abinci man kaji zuwa 12 na rana zaka iya kai ta ce ba hutawa ai daga yadda ka huce lauma ɗai-ɗai-ɗai har sha biyar in kai wasa kana turawa dawowa zai ta yi amma numfashi an taɓa ƙoshi da shi kana cikin bacci wallahi kana jansu sannan washen ne haka nan abin da za ka sheƙa na ƙanshi ko wari allah ya hore maka za ka ji shi Allah tabaraka wata'ala ya maka wannan yace wal mukhadifil anfi haka nan majina a cikin hancinka ita ma da amfaninta idan aka bar hancin ba majinar to wallahi akwai masifa ba majinar ba ajiye ta wannan gashin hanci da kuke kallon sa din nan da zaka sa wanza mai sa aska ya ta kankare maka shi ba dan Allah yana tsarar da shi ya fito akan lokaci ba abinda zaka sheka na musiba likita ba shi da maganin sa to amma kaga ana askewa kuma dandanan sai ya fito saboda me wani magana isu ne a jikinsa maluma suka ce duk abin da zai zo shiga hancinka na musiba ya illantar da kai ko ya salwantar maka da rayuwa shi kuma wannan ɗan kafa ce fa ido baya iya ganinta amma Allah zai sheke abun kuma yana sheke shi zai lalata shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai wannan ubangijin ne mutum zai tsaya yana shakka a kansa kuma har ya turo manzo ka ce manzon ƙarya ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal kalamu ga zance in yi zance ku fahimta yanzu misali zancen da nake na Allah a nan muke karanta alkwar da Allah in ba a fahimta za a zauna sannan kai za ka yi magana in fahimta ni zan yi maka ka fahimta kuma mu san ina muka dosa in na yi ne a yi in na bari ne a bari duka Allah ya fahimtar da mu wannan faɗi ko ne duka na Allah sannan wa zauƙi wa ɗa'ami sannan ka ciri abu ka ji ɗanɗanansa a bakinka duka harshe guda ɗaya ne amma zai tantance maka fari ya tantance maka zaki ya tantance maka ganci ya tantance maka salam ko duka sai ya ware maka wallahi kuma ko mahaukaci ne mutum in yi ta abu a bakinsa in ba daɗi wallahi za ka ga ya tofa Allah ka samun dace warriki sannan ga yawo a bakinka da Allah yanzu misali lokacin azumin inda zafi ake yi da yanzu misali yau ya bushe a nan ɗina ba na jin daɗin bakin laɓana da ya wuce shi ya bayyana amma yanzu fa to Allah ya ajiye shi ni'ima ce ka duba ka ga idan ana zafi ka tafi misali ko kana halin tafiya ko kana wani aiki a gida ne ko a jeji idan bakinka ya bushe don Allah ba Allah Allah kake ka samu ruwa ka jika shi ba wannan duka ba sayini ne na cewa akwai wanda ya halicce ka ba wal akali wa shurbi haka nan ka zo ka sa abinci ka ci kuma kana cikinka yana koshi cikinka wallahi tumbur umarka tana daukan iya abin da yake na shari'a ne za ta harba a kwakwalwa ta ce wannan aika sakon da ta yi za ta turowa zuciya to in baka bar abin ba fa za ka yi amai wannan fasahini ne na allantakar Allah sannan wa sam'i wannan ne ga kuma ji ga bacci duka kuma fil'uzi ne a kunne kana ji ina ji sannan kuma baccin a kunne yake a nan Allah yake buga tambarin baccin sannan in ka zo bacci ya zama ka yi bacci ba ka san me kake ba mai mummunan ciki ya ta shikan tusa dir dir da sauransu in a cikin mutane ne a ta masa dariya wani sai dai a ɗan tashe shi kawai sau yana bacci bai sani ba Allah kai mana muwafaka amin wa sha'r sannan ga gashi fi mawadihi a gurbin sa wani kaga duk jikin nasa gashi ne ba zancen kayi ko hammata ko gaban sa ba wani duk jikin sa zaka ga gashi haka Allah ya mutane daban-daban daban-daban wani kaga jikin sa sun dal ba gashi sai iya fuskarsa kawai sai kansa ma'ana sai gabansa wani ko na hammatar ma ba shi da shi da Allah wannan ba iko ne na Allah ba wa fi anfusikum Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana yace sannan har yanzu wal ga'idu war rihu min ad-dubri wal mazayu wal maniyu wal albinan wal mazayu wal wadiyu wal haidu min qablin wahidin yanzu da Allah da an ce kashi ta baki zaka yi ya zaka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma fitsari ka duba ka ga idan ya rikicewa mutum maza sai an nemi likita wallahi dole sai an nemi likita to da ba mu sanya zamu mu cire shi ba wata ran na shiga asibiti kullum ina tuna wannan abun bana kusan shekara abin nan lokacin asibiti na yana general hospital na zo da matsalar ciwon ido akwai wani dokta ba indiya ne ana ce masa matiyu wallahi ya zo shi ne ya duba ne ya tashi ya fita kuma sai ga an kawo yaro ihu yake ya ga wannan nasu ya makale shi ya ga wancan nasu ya makale shi ka cire min sayin nan da Allah yi iyayensa suna da iko ba su cire masa a gida ba to wallahi Allah kyale mu yayi dandanan aka nemo likita aka zo aka shiga da shi tiyata room sai gashi da aka jima an fito da shi yana dariya da kuma ya damu mutane da ihu wallahi sai gashi yana dariya don Allah ba don Allah ya kaddara wannan ilimin ya ba mu shi ba ya za mu yi don Allah wafi an ku duba yadda mana ya kawo mana bangaren ka yi bayan gida ka yi tusa duka ta dubura za su fito amma ka duba fitsarinka maniyinka maziyinka wadiyi haila duka nufasi duka ta ainihin me ka faɗe suke fita amma kuma suna shiga cikin ka kowanne gun da yake fitowa daban ne yanzu ba za ka gane aya ta Allah ba lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci ɗa a cikin cikin mahaifiyarsa sai ta ci abinci tukuna Allah ya tace abincin mai amfanin da ya shiga jikinta yanzu ainihin me abinda mukan ce abin nan ifra abin nan ifrazatud dumiyya wato wasu koyayen halitta ne na jini da Allah ya hada cibi abin nan cibiyar yaro da wayannan hanyoyin ta nan zai ci abinci shi kuma a ciki din za a tace mara kyau a cikin mai kyau fa a tace mara kyau kuma ta tafi wanda zai amfane shi kuma da za ta yi zazzabi ko wani abu mai tsanani shi ma sai ya ji wafi anfusikum Allah tabaraka wa ta'ala ya sake tabbatar mana yake cewa wal farqu baina zakari wal unsa yannan Allah ya tantance rawa mu tsakanin mace da namiji in kaga mace ka san mace ne in kaga namiji ka san namiji ne da Allah ya so in kaga mace ba za ka gane ta ba in kaga namiji ba za ka gane shi ba inda Allah ku duba dabbobi sun san mace a junansu amma da Allah ya kaddara zaman su ɗaya ne fa ya kuke kallo yaya kuke kallo da Allah namiji ya bu uwarsa ya bu kanwarsa ya biya yarsa ko kun san ƙarshen duniya haka zai zo maza haka za su koma da mata hadisin yana nan mudawwali ne dogon hadisi kuma riyadu salihina ma ya kawo hadisi wallahi ƙarshen duniya zai zo yan banza sun yi yawa sun yi yawa sosai saboda haka za a koma siffar dabbobi kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji Allah karka nuna mana wannan lokaci wannan barnan ma da ake muke kallo ta ishe mu ya Allah sannan ga mace ga ta da ainihin mama wal fardu ga farji ma anna kullu zakarin min ma'in zakari wal unsa duk da cewa fa kowanne mutum da ka ganshi mace ko namiji da ruwan mace da namiji aka halice shi amma ya me yasa kuma wannan gata da ainihin tudun mama farjinta kuma ba irin naka ba Allah duka ya tantance sannan sai aka yi mata sifa ko siffarta ta bambanta da taka ta bambanta da tawa wai wata ran na kallon wata mace tana tuka daf han ta kuke direba wai sai dan fitar da dan kwali ta karkada wai wai mace mai kamar maza to da a ce maza mana ai da sai a ce maza ko an yi mai kamar maza ai ƙarya take bata kai mazan ba kuma ta san ita bata kai mazan ba Allah ya sauwake to duka wayannan ma anna kullu za abin nan kullu zalika fa min ma'iz zakari wal unsa wa min abin wahidin kuma daga baba guda daya wa min ummin wahidin daga uwa guda daya wa fi ikhtilafil alwan sannan wancan fari wannan baki kuma duk daga ciki ɗaya suka fito da Allah me ya kawo wannan Allah ya nuna maka kudura ta sace shi kadai tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ko Allah tabaraka wa ta'ala malan ya kawo ce وفي اختلاف الوان والاشكال والمقادير وفي الارواح معنى الريح البدني jikinka ba yana fitar da tiriri ba sannan hancinka yana fitar da iska zai fitar da gurbatacciya kuma ya shaki mai kyau har kullum in nayi wannan magana sai na kantina face mark da ake sawa wanda ni har yanzu ban yarda da shi ba kuma ban ga dalili na yarda ina aikin kura in sa shi ina haɗawa in cire in jefar in kuma har zan sa shi in yi ni da shi to zan tanada da yawa dandun duk inda ya samu awa ɗaya a jiki to ya tara cutar da baka tsammani don numfashin da yake fitowa daga jikinka ka je ka tambayi likitoci ai illa ne kuma in na yi ƙarya na san gurin nan ba za a lasa likita ba ya ƙaryata ni kana huro numfashin jiririnsa kaɗai ya isa ka gane akwai illa wai amma sai mutum ya sa fasma kuma ya wuni da shi wani jahili ma gobe ma shi zai sa kuma wai haka shi wayayye ne fa wai wayayye ne in dai har zan sa shi in ya wuce awa ɗaya ko zan jefar da shi zai sake sa wani saboda wannan ne zai amfane ka in ya so in zai amfane ka ko kuma in za ka yi tafiya za ka tari iska kana kan abin hawa amma haka ba tafiya kake ba gudu kake ba komai ka sa abin tun safe yana fuskarka in ba alwala ka zo ba ka cire shi kuma kana alwala ka mayar ya kunshi dattuttuka ya kunshi cututtuka kuma ka sheka sun koma Allah ya sauwake sannan malam ya kawo ya ce irin wannan iska da take fita daga jiki da mai tiriri da mai zafi-zafi da wacce take matsakaiciya duka wannan Allah yana son ya nuna maka iko ne nasa sai ce wafil bad abin nan wafil badini kazalika haka nan abin da yake koyi wannan sifatu misal sifatu zahir siffa ce kamar siffar abin da yake bayyane afala tubsiruna Allah ya ce wai ko ba za ku lura bane fatasaddu bihi ala abin nan ala sanihi ku lura da irin wannan siffar ku gane mai irin wannan aikin ku tabbatar da kaɗaitakarsa wa ƙudurattihi da ikonsa sai Allah ya ce wa fi sama irzikun har yanzu cikin sammai ai ga Allah nan ya yi muku arziki a cikin sammai me yasa ruwan da ake samu daga sammai ɗin yake sauka ƙasa a cikin arzikin ku yake hatta dukkan irin na sha faɗa gun karatun nan ba sau ɗaya ba sau biyu ba hatta arzikin da ake tona a ƙarƙashin ƙasa bayan Allah ya shimfiɗa ƙasa ya saukar da arziki. Wallahi tsakanin duwatsu, kala-kala da ake da su, tsakanin wannan mai da kuke kallo, da makamantansu, wallahi duka Allah ya saukar da su daga sama, kuma duka da kalmarsa ta kula. Ma'ana, almadar, almusabbabun anhu, au abinan almusabbabun anhu na bata. wanda yake dalilantar da tsire-tsirai in an shuka su allazi huwa abin arziku Allah tabaraka wata'ala sai yake gaya mana yace wa matu adu min alma'a da abin da aka yi muku wa'adi da shi na makoma wa sawabi wal iqabi ga lada wani yayi sallah iri kaza yayi kaza iri kaza yayi sadaka ya je aikin haji ya taimaki su wane ya taimaki su wane sannan ya ji tausayin wane ya fada cikin wani hali ya je ya fitar da shi don yana da hali duka sai ka gan shi a cikin takarda sai a ce to yau sakamakon ka kaza ne sai a baka lada abin godiya amma in aka dawo akan al'iqabu kuma to ya aikata tsiya sun aikata tsiya masu irin wannan Allah ya tsare mu sai Allah ya ce fa rabbis samai fa rabbis samai wal abdi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun Allahu akbar Allah ya ce fa wa rabbis sama'i da Allah ku ji wata hikima jiya je muke maganar ko a akan Allah ya rantsuwa da kansa yace fala wa rabbika na kawo mana misalin wannan aya to yanzu gashi anan kuma Allah yace fa wa rabbis samai sai yace wal ardi Allah da kansa fa yayin rantsuwa yace ina rantsuwa da ubangijin sama wal ardi da ubangijin kasai wanda ya halice su innahu ai ma tu'aduna bihi abinda aka yi muku wa'adin nan lahaqu Allah yace wallahi gaskiya ce Allah fa da kansa yace wallahi gaskiya ce ko a kotu ne kace wallahi summa tallahi alkali in mai hankali ne zai barka dan ka gama rantsuwa to Allah da kansa sai yace lahaqu yace wallahi yace gaskiya ne yaya za ku duba misali irin na Allah sai ce mislama annakum tanfiquna kamar dai misalin yadda kuke zance yanzu ka karyata zancen da kake yi misali kace ai wannan zancen kana baka jin sa ko baka gane shi ko wanda kake wa ba sa fahimta to yadda za ka yi zance a jika a fahimta in na yi ne ai in na bari ne a bari to haka kiyama za ta faru bagatata kuma za a saka kowa da irin aikinsa ay misalu na dake kun fil haqiqatihi aw fi haqiqatihi ma'lumatun indakum wanda yake sananne ne a wajen ku wannan abin da Allah ya Allah tabaraka wa ta'ala malan yace wa daruratu abinan wa daruratu abinan sudurihi ankum da yanayin dole da ya sa abin ya gangaro daga wajenku ya ce kama annahu la shakka lakum fi annakum tantiquna to bagi Allah ta shakku fi haqiqatihi kamar yadda kuke magana kuma ba kwa shakka cikin magana to bai kamata kuma mutum mai hankali ya shakka cikin al'amarin Allah in Allah ya ce zai kaza ba wani mutum malam ya kawo wannan bayani wadda imamul kurdubi ya kawo cikin tafsirinsa ya ce wani mutum ne ja abi makanin sai ya tafi wani waje walai safihi shai'un ba kowa a gurin ba kowa a gurin fa ya tafi gurin waƙala sai ya ce allahumma rizikuka allazi wa attani bihi yunwa yake da Allah ku saurara ku yunwa yake ji sai ya tafi wani waje da ba kowa yadda ya je ya tsauna ya ce Allah to yana arzikin da kamun ma'adi da shi ka ce zan ƙoshi wallahi take sai ya ji ya ƙoshi take ya ji ya ƙoshi aka ce da yana shakka cikin al'amarin Allah daga nan ya yanki shakka kuma to Allah me bai iya ba ko kuma ta da labarin mafarauci wanda ya je ya samu wani abin nan irin waɗannan masu shakka ɗin an ce ko ina kake Allah zai kai maka arzikinka in dai arzikinka ne to yadda mutuwa take binka wallahi haka arzikinka yake binka ba sai ka je kasuwa ta ba yadda mutuwa kasan take binka wallahi haka arzikinka yake binka ba sai ka je kasuwa ta ba in balle ya zame maka nauyi ya tafi cikin jeji kurmusun jeji a shi lokaci irin na da akwai mafarauta wanda kun suka tafi jeji wata guda wani ma ya haura wata guda a jeji ya dan yi bukkarsa to ba tsoron zaki suke ko kura ba ba sai sun gamsu ba hadiri ya taso ya shiga cikin kogon dutse kuma wannan mutumin yana ciki mai shakka akan arzikin Allah ba sai yake cewa to bari in gani in Allah yana gani na anan Allah ya sauwaye wannan mutum da ya shigo ana ruwa gari ya fara haske dan wai da zai sai ga alamar duhu duhun mutum ya tsaya ya sake lekawa kai inda irin mu ne yanzu kana leka haga duhu duhun ai fitowa zakai da gudu ko to amma da yake da su abin na menene eh abin na wasu abin nan ne masu drama nan abin nan tsiya mazaje amma da yake su mazaje ne sai ya tsaya ya dada leka ya gaishe sai ce Allah sarki wannan ko mutum ko aljani wallahi a yanzu in kai ne in ni ne fita za mu yi da gudu damar ruwa ne ya sa ka tsaya to yanzu kuma ka ga masifa shi ko ya tsaya ya daɗa matsawa kusansa ya ce kai bawan Allah mutum ne wannan ko aljan kuma ya zazzare ido ya ƙi kula shi ya ce kai Allah sarki ina ga yunwa ne ta masa illa mutum ne ya buɗe jakarsa ya ɗauko abinci ya sa masa a bakinsa ya ƙi buɗe bakin ah ya ce kai wannan illa ta yi masa ta yi masa abin nan yunwa ta yi masa illa ƙarshenta ya kusa ya mutu don ga idansa duk ya kakkafe sai an ɗauko wani abu kamar arab take wadda suke amfani da shi sai ya ɗan abin nan sai ya ɗan sa tsakanin ushirarsa zai ɗan buɗe haƙoransa sai mutumin ya yi dariya sai ya ce yanzu na yadda duk yadda arzikinka yake Allah zai baka shi sai ce kaji kaji labari na kuma ya tashi ya fita ta to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo wannan magana menene abin shakka a cikinta manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yake cewa law anna ahadakum farra min rizqihi dalla mu ji magana da ɗayan ku zai gudu daga arzikinsa la tabi'ahu wallahi da arzikinsa ya bi shi misali kana ta samu anan ka kace kai wannan gurin samu yayyawa sai barin dan tafi gurin da zan je dan huta wallahi sai ya bi ka arzikin dan manzon rahama ne ce la tabi'ahu sai ce wallahi zai bi shi kama ya tabi'ahu al-maut kamar yadda mutuwarsa take bin sa Allah kai mana muwafaka sai Allah zai ambata mana kisar kuma magabata annabawa sai ya ce mi هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين Allahu akbar إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما Mm.
قال سلام قوم منكرون Allahu akbar فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين na'am فقربه إليهم قال ألا تأكلون Allahu akbar فأوجس منهم خيفة na'am قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم Allahu akbar to kun ga wannan ayoyi suna ladabtar da mu abubuwa masu yawa cewa a musulunci ka zauna da shirin cewa bako zai iya ziyartar ka sannan kuma in bakon ya zo kai kuma ya ya kamata ka tare shi karkace kun karkace wai ai ai ba mi wa'adin zaka zo ba kun san yanzu a ɗabi'ar mun dauki tsari na bature shi kuma dan iska ne ba ruwansa da addini to ya kana musulmi dan mutum zai zo sai ka ce sai ya gaya maka kuma ziyara zai maka inda wani abu zai zo ne ma sai kai fada sai ka ce me yasa to ba ka gaya mun ba amma ziyara zai kawo maka amma kuma sai ka ji mutum yana cewa a kawai zai ce ko gaya mun bai ba shine Allah zai ba mu labari yace shin labarin wannan zance Allah yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye shin labari ya zo maka ma'ana hadisu daifi ibrahim bakin annabi ibrahim almukrami na wayanda suke masu girma wa humul mala'ikatu sune mala'ikun da Allah ya yi magana almu'arrakuna suka ce su su sha biyu ne a wata ruwaya aka ce a'a su goma ne amma ruwaya mafi rinjaye su su uku ne mala'ika jibril mala'ika azrafil mala'ika azra'ilu su su uku ne suka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan su aka tura ainihin waccan ƙasa ta annabi lut eh me tace subhanallah su aka tura suka je suka halakar da wayannan mutane to lokacin da suka zo suka samu annabi ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari izi abinan abina yace izu da kalu alaihi haka ne gurin na'am izu da kalu alaihi lokacin da suka shiga akan sa faqalu sai suka ce salama ko kamar ka ce assalamu alaikum shi kuma kala yace salamun kun ga sai mayar musu da sallamar da take mafi girma akan tasu dan shi yace salamun su kuma suka ce salaman da da lokaci da mun yi bayani akan falalar ita sallama din da wani abin nan amma lokacin ba zai kai zai dauke mu lokacin mu kuma yana ta tafiya ya mayar musu da sallama irin kwatankwacin yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ko to shi sai ya mayar musu yace salamun ai ma'ana salamun alaikum shi yasa anan kun ga malam sai ce fa salamuhu ahsanu min salamihim idil maqulu minhum al-lafaz al-mufrad don lafazin nasu yana nuna abu ɗaya ne wa minhu jumlatu kala sai yace a ransa sai yace kauman munkaruna yace mutanen nan akwai dan abin tambaya a tattare da su wato a ransa ya dan ji alamar kin wani abu me yasa la na arifu yace ba mu san su ba amma fa ya faɗi wannan ne a ransa rashin sanin nasu tunda sun zo masa a siffar mutane shi yasa sai ga to wannan wani irin baki ne sun zo masa kuma bai san su ba bai taba ganin su ba Allah tabaraka wata'ala sai ke gaya mana shi kaunin munkaruna to a lokacin me ya faru Allah tabaraka wata'ala ya gaya mana ya ce faraga ila ahalihi ko? kawai shi kenan sai ya tashi ya sulale a cikin iyalansa ko sani ba sai bai tashi ya fice ashe ya tafi ya je ya kamo masa dan dalo da za a yanka ya je kama dan dalo maji nama mai kyau wanda ya sha nonon da ba a tatsa ya kuma kama aka yanka shi aka gasa shi lokaci guda ya kawo musu wannan ba ladabi na saukar bako ba kenan idan kai bako maluma suka ce ladabi na farko kana nuna masa gunda zai ajiye kaya to kawo masa ruwa kawo masa buta san nuna masa banɗaki don baka san da irin larurar da yake tafa da ita ba to yi masa wannan amma kar ba kwaya zama kawai a tsaya taɗi a'a wannan baya cikin ladabi dole sai ka yi masa wancan shirin faraga ila ahli ai ma'ana sirran ba wanda ya sani fa ja abi ijilin saminu sai gashi ya zo da ainihin me da wannan nama na ɗan dalo wanda yake soyayye kamar yadda ya zo a cikin suratul yahudu sai ce bi ijilin sai ce hanizin ko da duka ma'ana soyayye ai ma'ana mashuwi faƙar raba hu ilaihim ya kusar musu ƙala sai ce alata akulu na shin ba za ku ci bane kenan ya halatta in ka kawo bako abinci to bismillah da ku sani addu'a Allah ci abinci tukun sai a samu nutsuwa kaza kaza kar ka zo ka rufe ba magana kawai ka tafi yana daga cikin ladabi ma in kaga yana kunyar ya ci shi kaɗai sa hannu kai ma wanke hannunka sa ku ci sai dai in lokacin lokacin cin abincin ku ya wuce ka mu mun ci abinci wannan kawai daga shi kaza kaza kaza to ganin ya ce ku ci ba su ci ba yace ala ta'kuluna ba za ku ci ba ya bijirto musu da irin wannan ma'ana urida alaihimul aklu falam yudibu ba su amsa masa ba to su ba sa cin abinci bai sani ba so abincinsu tasbihi ne fa aujasa fi nafsihi sai ya ainihin ji tsoro a ransa ma'ana ya koye tsoro a ransa fa aujasa minhum khifatan da suka ga ya tsorata kalula ta kam suka ce karka ji tsoro inna rusulu rabbika mu manzannin ubangijinka ne to daga nan me ya faru Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa basharuhu bi gulamin alim sai suka yi masa albishir da ainihin me da ainihin da kuma ɗan masani ai ma'ana zai ilimin kasiru wa huwa ishaqa shine annabin Allah ishaqa wanda wani karatu na shekarar da ta gabata na bamu labari ko kama zakara fi suratu hud kamar yadda aka ambata cikin suratu hud kenan ko yace fa basharna habi ishaqa wa min wara'i ishaqa ya aqubu Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi da a wani shekara ko kuma wani matsayi da ike a al'ada irin ta mutuntaka ba ma ya tunanin samun ɗan. Tunda ya kai me, ya kai murabba abinan murabba'in shekara ainihin me, misalin shekara ɗari a wata ruwaya, ɗaya ruwayar aka ce shekara ɗari da ishirin. Matarsa tana shekara tamanin a wata ruwaya shekara casa'in. To da Allah yanzu mace ta kai shekara sittin ma ai kaga zancen haihuwa ya wuce. To yanzu wannan tana shekara tamanin ko casa'in. ina zancen haihuwa a gunta da suka yi wannan bishara shine sai Allah ya ce fa aqbalat imra'atu fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim Allahu akbar qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim na'am kun ga anan fa aqbalat imra'atuhu dama ta tana gefe yanzu kuma yanzu ta ji wani bishara aka ce ta yi wani abu da yake ɗaukan fuska biyu abinda ta yi ɗin da aka zo da ta ji wannan albishir sai ta fuskanto su ita sara kenan ita bata taɓa haihuwa ba kun ga baiwar da wannan azzalimin sarki ya bata hajara kenan kun ga sai ta baiwa annabi ibrahim da ita suka haifi isma'il ina fatan ba a manta ba to yanzu kuma gashi an ce za ta abinan zai haifi ɗa sai ta tashi ta fuskance su fi sarratin ai ma'ana fi hatin. da irin ƙara ɗin nan yau ka za ka irin magana da ɗan adam zai ji in ya ji abin mamaki ai ja'ad sa'ihatun ta zo tana ainihin ƙara fasakkad wajhaha ya tabbugi kumatu tana bugun kumatu a yau wannan abin mamaki to maluma suka ce fasakkat wajaha ai ma'ana ladimatu tana marin kumatunta aka ce ta yi da abu biyu ko dai tana mamakin a matsayinta yanzu ta kai wannan shekaru ya za ta ta haihu daman can ita tun tana budurwa ba ta haihu ba ko kuma a'a yanzu mijinta tunda ta san shi namiji zai iya kaiwa shekara sama da ɗari yana da ƙarfinsa amma wannan ma ba kowa ne yake kaiwa haka ba to yanzu kenan yarinya zai aura su haihu a sake cusa mata wata damuwa aka ce dalilin wannan bugun fuskarta da suka ga damuwar da ta shiga shine Allah sai ba ta amsa ta fuskar sa kai tsaye suka ce qalu kazalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim kamar haka ne Allah ya riga ya sani shi ubangijinki ya sani kuma haka ya hukunta zaki haifi dan daga nan ba an ture mata tsoron wata mace ba za ki haifi ɗan domin shi Allah hakimun ne yana da hikima cikin ayyukansa kuma alimin masani ne bi kalkihi ga halittarsa saboda haka za ki samu ainihin ɗaɗin shi ne Allah ya kyautata mata mahaifarta shi ne ta haifi wannan ainihin ɗa haka. shi kuma haka shi ne shi kuma ya haifi ya akoba wanda almu'arrakuna suka kawo kamar yadda na faɗa wancan karatu in ba a manta ba yana nan bayanin cikin albidaya wan nihaya cewa an haife shi da dan uwansa Aisu shi Aisu din shi babu shine babba shine na farko da aka haife shi take ya aquba ya biyo shi yana rike da digadigin sa shi yasa aka ce masa ya aqu to amma kun ga alqur'ani bai ba mu labari shi yasa anan maluma suka ce to waccan magana sai ka ajjiye ta ko da gaskiya ce to ajiye ta ka faɗi abin da alkur'ani ya ainihin faɗa sai dai za a bude shi don mutane kawai dai su sani Allah tabaraka wa ta'ala sai ce ai kamar haka ne ubangijin ke hukunta innahu huwal hakimul alim to sannan kuma yanzu shi annabi ibrahim lokaci ya kuma
ya zo gaba eh dama abin nan sai ne so sai mu tashi akan abin nan kan izo ko eh yawa to kairul kalami ma kalla wa dalla ko duk da muna cikin tsakiyar kissa ne amma kuma gaba ce ta tafsiri saboda haka za mu tsaya akan wannan gaba insha Allah za mu ji mai annabi Ibrahim zai ce wa baki bayan ya ba su abinci sun kici sannan wani abin al'ajabi a ƙarshe abin al'ajabin shi ne da ya kawo musu abincin na faɗa mana wani karatu da ya gabata ya ce ba za ku ci ba ya suka ce ai ba ma ci to me yasa ba za ku ci ba suka ce babu mai wannan mala'ika azra'ilu ne yake masa wannan tambayar ya ce saboda babu mai ne ce ce duk irin wannan ma ya ce ga mai ina gani suka ce ina yake ya ce man shi ne in za ku ci ku ce bismillah sai mala'ika jibril sai ya ce to kaji shi kaji shi ko da irin wannan hikimar tasa Allah ya rike shi badadi saboda ma'abocin hikima ne sai Allah ya rike shi a matsayin badadi sai mala'ika jibril sai haka sai ya shafa nama da ya shafa sai dan dalan ya tashi tsaye kawai yana yana kukansa na dan dalo sai ya gun uwarsa har Allah ya gama hukuncin cikin kalmar wallahi yana gashi a tire sai gashi ya tashi kuma ana shafa shi ya tashi ya koma dan dalansa Allah kai mana muwafaka Allah ka tsare mana imaninmu wallahi ina jan hankalinmu ƴan uwana musulmi mu yi kokari mu fi karfin shaydaninmu mu fi karfin shaydaninmu mu sai aljannar Allah ka zamo daga cikin makiya shaydan ma'ana ka zamo daga cikin wanda shaydan yake kin su ka zamo mai raya dare ka zamo mai yawan sadaka in Allah ya hore ma in ɓangaren sutura ne ka zamo mai ainihin mai suturtar da wanda ba su da shi idan ɓangaren mulki ne ka zamo mai jin ƙan al'umma ka mai tausayi kai musu adalci ka zamo maƙiyin shaiɗan shi ma sai riƙe ka maƙiyi dama kuma daman haka ake so ka yi abin kirki ka zama maƙi kar ka yi masa abin da yake so sai ka zama badaɗinsa to daga nan ka yi asara in kai ɗan kasuwa ne tsaya ka yi adalci karka ƙara kuɗi a kaya ba tare da dalili ba kamar irin yanzu majoritin 'yan kasuwanmu yadda suke saboda haka majoritin 'yan kasuwanmu shi yasa za ka shiga kasuwa ka ga yadda ka samu ɗan kasuwa yau gobe ma haka za ka same shi ba wani ci gaba da ke to Allah ka tsare mana imani Allah ka sa mu gyara Allah ka ba mu ikon sayan wannan aljanna ta ka ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah wannan gari namu Allah ka albarkace shi Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah wannan gari namu da jiha da ƙasar mu baki ɗaya Allah ka ba mu zaman lafiya da wamamme ya Allah Allah wanda yake nufin lalacewar wannan ƙasa ta mu da tarwatsewarta ya Allah in ba mai shari'a bane Allah ka jarrabe shi da musibar da ba ta da magani sai imani Allah muna roƙonka ya Allah duk wanda duk waɗanda suke ainihin cutar da bayan Allah musamman musulmai da suke arewacin ƙasa ake cutar da su bi gairi zambin ya Allah Allah ka san masu wannan aiki Allah kai mana maganin su Allah ka isar mana sharrin su bismillah
na'am a'udhu billahi bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi akwai ah, jawabi da ya shafi still asusun marayu kamar haka ah, wancan sati an sanar cewa ana da balance na naira dubu arba'in da hudu da ɗari takwas da sha biyar kamar yadda aka sanar shekaran jiya akwai wanda ya bada naira dubu goma sannan a asusu an samu naira ɗari fudu da hamsin sannan a yau akwai wanda ya turo naira dubu goma jimilla shine muna da naira dubu sittin da biyar da ɗari biyu da sittin sannan akwai shawari da aka bayar wanda daga yana akwai masu gani a media sun ba da shawari cewa akwai buƙatar a ba da kawun namba saboda wasu maybe daga nesa za su iya turawa a ƙarƙashin haka ga kawun namba ɗin kamar haka a sati 74 3 0 7 4 1 2 seven two seven nine thirty seventy four twelve seventy two seventy nine wato uku sifili bakwai hudu ɗaya biyu bakwai biyu bakwai tara First Bank Yakubu Abdullahi Jibrin Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya samu dace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa raham Muhammadan wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa badanan sabiran wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin